صلي على صلاة الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أسد الجهاد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وانتهت به بنظرة تأتي لنا بالزفر har yau dai muna nan kan sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai suka ba da kokari cikin tattare su wani ya tattare tasa'in da tara wani ya tattare ɗari biyu da ɗaya mai bala'in da khairat Allah ya saka mata alkhairi a waje ɗaya wani ya imamu suyuti ya tattare ɗari wajen biyar da imamu kaftalani ya tattare ɗari hudu a cikin mawahibin lajiniya ɗinsa ibn al-arabi maliki ya ce sufaye sun ce yadda suna Allah dubu ne sunayen manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama dubu ne to muka ce to idan mutum ya duba shifa'ul asqal na shehu radiyallahu anhu wannan diwanai na tawafufin da ya din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga haka zai ga wa'annan kuma da ruwaya suka ce kuma sunayen tawfifai ne ruwaito su aka yi ba shirya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su aka ba karatu ne yazo da su haka daga Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din hadisai kenan da shauran annaba haka sahabbai suka rawaito shi to har muka kawo wannan kafida ta shehu guda ɗaya wanda har yau a cikin ta muke kuma da shauran sunayen bai dame mu ba ko da waɗannan sunaye za su zulmiye mana ramadana ga baki ɗaya har yau a cikin tafsiri muke kuma a cikin alkhairi muke a cikin sanin annabinmu muke sallallahu alaihi wa sallama wanda shine addini din duk da baki daya to yana daga sunansa sallallahu alaihi wa sallama shau yana da muqaddasa sirrin mai tsarkakakken sirri ko ruhul qudsi ruhul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrinsa tsarkakakke ne ransa tsarkakakke ne bari ma dai shi ne ran tsarkin shi ne tsarkin ma gaba daya shi ne ran tsarkin gaba daya bai hana jibril alaihi salatu wasalam ya yi tarayya a cikin wannan suna ba kamar yadda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma ya tarayya a cikin sunan ba to manzo Allah shi ne ran tsarki tsarkakakke ne ko mansa tsarkake ne a halitta haka Allah ya shirya annabinsa to kuma idan ka dubi wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da farkin nan yayi aiki farkin nan yayi aiki komai a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga sarki ne wanka wanka wankan janaba wankan biki wankan haila wankan nifasi har in mutum ya rasu ma sai an wanke shin nan har mutum ya rasu ma in dai ba shahidi ba ko wanda kuma ya zama toka yadda da an sa ruwa kuma zai nashi Allah kiyaye to haka alwala haka tsarkin zuciya tasbihai sallah da kaza to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko man sa tsarkake ne gumin sa tsarkake ne yawun sa tsarkake ne fitsarin sa tsarkake ne bayan gidan sa tsarkake ne sallallahu alaihi wasallam da ittifaqan shugabannin malaman hadisi duk sun rawaito haka an sha jininsa bai hana ba ya ce ma wanda ya sha ba zai shiga wuta ba an sha fitsarinsa ya ce ma wanda ya sha ba zai ciwon ciki ba ko ba zai shiga wuta ba an sha kaza sallallahu alaihi wasallama to haka yake ko mansa tsarki ne to kuma sirrinsa duk da baki daya tsarkake ne shine ma ran tsarkin duk da baki daya kuma magana ce da yawa ko ce ta magana da yawa a nan wajen rakiban fil mazahiri mazalla sallallahu alaihi wasallama yana hawa ya hawa abubuwan hawa na zamaninsa kala kala har ya hau ma buraka wanda babu ma a zamanin nasa har ya hau ma rocket ya hau mihiraji bumbo apollo mihiraji wani irin tsani ne mai kamar ɗaki ɗin mai ado dukan ado yana da shi ala ayyi hal in ka lura da irin wannan abu da turawa suke kera kumbo a polo da shi wata leda sai ka ganta kamar zinare ya ce kamar zinare wata leda wata kuma za ka ganta kamar azurfa wanda za su dace da ɗaukan zafin sama din karan din zafin sama din to wanda ya fahimci haka ya fahimci yadda duk malam duk ake kusubanta abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau a hadisai da kuma cidin su da duk abin da ya faɗa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau raƙumi ya hau dawakai ya hau idan muka duba anwarul muhammadiyya to yayi maganar wayannan abubuwan hawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kusa da baki ne yake daukewa a yi yayi ba shi yake ne ذكر خيره
في ذكر خيره ولآله ودواته صلى الله عليه وسلم wannan fasali ne na tara a cikin ambatan dawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raƙumansa da dabbobinsa kuma na kiwo wanda ake mai kiwo da su sallallahu alaihi wasallama أما كيله صلى الله عليه وسلم amma dawakan annabi sallallahu alaihi wasallama فاتقوا أي كثير yayi da yayi dawakai da yawa ba zai iya zama a ce a lokaci guda ya tara wa'annan dawakai a hannu ba kuma ba abin da zai hana saboda su ne abin hawa a wani lokaci a wani zubin ya yi wannan ya hau ya hau ya hau ya hau shekara ɗaya ko shekara biyu ya bayar da shi ya kyauta da shi ya yi wannan ya yi wannan to kuma ya tara din ma sallallahu alaihi wasallama to kuma duk da ya zo rasuwa duk gaba kida ya ce mu annabawa ne ba a gada mu duk abin da muka bari fi sabilillah duk abin nan da ya bari wajen sayan na abokan kai akai da shi ya ci gaba da hukunci yadda annabi yake da shi wanda annabi yake ba yayin gidansa sallallahu alaihi wa sallama na daga abinci da kaza ya ci gaba da ba su sallah shi ma kuma da ya zo haka aka yi wajen wani kalifan da su haka dai haka dai har wayanda za su kare suka kare to annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da muka faɗa wayar kabo a hayanan jawadan wa marratan shimaran wahinar rajilan ya takallau mazalla yana hawa in garmun dawakai wani lokaci wani lokaci ya hau jaki wani lokaci ka ganshi da kafa ya takallau yana ciccirawa wani lokaci kuma tafiya mai nisa kuma dama ga motar tafiya nan da laraba suka saba hawa raƙumi saboda rana uhudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abu kafiran maka a gani akan dawakai suke madina za su shiga da yaki ko ku a kan raƙuma suke to koma a gida za su yanzu koma to aka bisa a ga duk sun hauka da kan raƙuma sun ɗaura shi a jikin raƙumin sun hau kan raƙuma wanda Allah ta shi kenan sun kama hanya maka suka yi kaga wai alama ce ta tafiya mai nisa ta ta tafiya mai nisa dokin ma ana tafiya mai nisa da amma dai raƙumi shine mai ɗaukan tafiya mai nisa da abu doki kamshi kuma yaƙi da abubuwa ga shi nan to cikin an ba amma da wasan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama فاتقوا أي كثير الجيل akwai dokin da ake da manzo Allah ya sa kuma yana daga mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi komai sai ya masa suna har riga sai ya kalli fadinta ko sutura ta sai ya mata suna ko kuma abin da Allah ya kinsa masa dai har rawani akwai sahabu akwai eh, yasubu akwai kaza takobunansa guda tara din nan kowace tana da suna abubuwa kuma manzalla kuma ya nema suna sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana daga cikin wato shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da dokin da ake cewa a sakamu mai sukuwa والورثة ai kasirul jarya ai mai yawan kamar ma hau suka ga bage a fakar ko mai tukuwa yawa ai ai mai mai yawan gudu والورثة جزء da murtajizu kuma wato mai haniniya سميته بحسن سيده an ambace shi mawaki saboda wato daɗin wato haniniyarsa doki in ya haniniya akwai daɗi annabi ya ambace shi mawaki murtajizu kenan da rajabu yawa والظلم akwai zarbu kuma سميته لقوته وسلامته عليه annabi ya sa mana wannan sassabi da ƙarfin dokin nasa da ƙarfin ƙafafuwarsa doki wato wani fanni ne guda karatu ne guda wata sakafa ce guda ga shi na hatura za ka baka bar doki ba Ha- shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alheri yana nan tsaura a kan doki a tashin kiyama ciwonsa alheri ne in dai mutum yana da hali kullum sai yau mai ciwonsa addu'a kullum sai yau mai ciwonsa addu'a kuma ya zo dukkan wasa shagala ne banda mutum ya wasa da iyalinsa banda mutum ya wasa da doki ya koya masa kama ya koya masu kuwa ya koya baka shagala ba in dai ba a lokacin sallah ba hmm? sai sai an koya a haka sannan kuma wa koyan harbi shi ma ka je ka biya inda gonar ta yadda ana koya ma din a koya ma to shi ma wannan da alheri doki yana da muhimmanci kwarai a rayuwar ɗan adam kuma a cikin addini da kaza kuma ko da ba a yaki da shi ko da ba a yaki da shi kaga karafuna ga suna yi da shi to lallai yanzu ya zama kamar nasu amma na kowa da kowa ne wai eh, wani sarki ya hau mulki to sai ake ta kokwanto shi dan gidan dan gidan ne aslan ko ba dan ubansa bane aslan to akwai dan magana akai kaza wani suna zaton mai kawo nama gidan ɗansa ne wani suna abu wannan ba zamani yanzu ba tun zamanin da sai aka ce to a gwada shi mana a gwada shi mana za a gane ko dan waye shi kenan sai aka ma wanda za su gwada din sai aka biyo ha bijiminsa sai aka biyo a sai aka biyo in garman doki irin wanda inda wanda suka gaji sarautar suka gan shi yanzu hankalin su zai tashi ba sarake da ya ji an ce doki hankalin sa ya tashi kenan sai a zo kuma tun na da da ba sai abin da ya ba sai kenan sai aka zo yana zaune a kan gadon mulki sai aka ce wane ya aiko da ingarman doki to Allah ya saka da alheri a je a kai ni wajen bargar dawaki wajen ɗaurewa a jihar ɗaure suka ce mun ga ɗaya mai gari aka yi aka so bijimin sa bijimin sa shi kuma aka aiko sai aka ce wane ya aiko da bijimin sa ishe yana ina mu je mu gani suka ce wallahi mun ga da ɗan zaro ta ya aka ce an kama dukkan da ta shige da gudu ya ce sai ya je ya gani zoki yana da alheri duk baki da ba ba yana da girma kwarai da gaske to akwai kuma dokin da asali da karfinsa da karfin jikinsa ana cewa akwai doki na asali akwai dokin larabawa akwai dawakan china tatar wa'annan magola mongolia akwai dawakan mongolia wanda suka yaƙi musulmi din nan yadda ka san dawakan iska da wani mawakin ma ya yi waka ɗan shirin gida dokin sarkin izaro doke an ce an halitta shi ne da iska da shi ma tsaji yake kamar iska kamar to kila ma an ce da akwai mafuka fuke wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin sai da aisha to yarinya ce tana wasa da yara kuma da irin kayan yan tsana din nan wannan duk ba a hana ba a ra'isu ta irin kayan yan tsanoni din nan shikenan to in ya shi manzo Allah ya shigo yara da zai sa shiga cikin labule shi zai dinga shiga labule yana fito da su a zobe abun ita ma ya zai shigo duk sun baje kayan wasan yan yan mata eh, ka- kayan wasan yan tsanar da waye to annabi yana tattare musu sai ga doki har da fuka ce me ya wanda suke doki ne mai fuka suke doki da fuka suke baka an ce Suleiman yana doki da fuka suke ba wai idan suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba Eh, to doki doki yana da fuka suke to to a sabi da ƙarfin da aka samu zaro
واللحيف akwai kuma lahifu سمي به لثمنه وشبهه an ambace sabi da girman saheji ne ƙato ne sabi da kuma kibarsa والمزاج da mizazu kuma سمي به لشدة تلذذه zuzihi wacce ma ihi sabi da ƙeruwarsa da haɗuwar halittarsa shi kuma aka sa masa haka والورد akwai wardu kuma وصباحته akwai kuma mai linƙaya من قولهم فرد صالح daga faɗin laraba da suke cewa doki mai linƙaya idan yana gudu za a ga yana miƙa ƙafafuwansa biyu gaba ɗaya yana kamo ƙasa da su إذا كان أبنى مجد اليدين في الجيب idan wato in yana gudu mai kyan miƙa ƙafafuwansa gaba ɗaya ne haka yana miƙa ƙafafuwansa gaba ɗaya yana jawo ƙasa da su saboda tsabar gudu da linƙaya kamar tashi za a ga yana da ana ga tura suna koya abin ma har ya dinga tashi yana tsallake abubuwa to والبحر akwai kuma baharu teku وكان قميدا ku gane shi والسجن akwai sijilu kuma يأخذ من قولهم ya an rubo shi daga faɗin larabawa نزلت الماء na kwarara ruwa فانسجل sai ya kwararu أي سببته ai na kwarara shi فانسب sai ya kwararu saboda in ya kwararu doki in gudu fa ba a kama shi وسلم المشي wato akwai kuma zillin matiki da saboda gashi ne da shi da yawa والذوق آلي akwai zuru ƙali والسرجهان wa sirhanu akwai sirhanu kuma والإرب akwai irgu kuma salamu alaman yarkabu sirfa wal kaswa shehu yana faɗa ko amincin Allah ya tabbata ga mai hawa irgu da mai hawa kaswa da taguwarsa akwai dokinsa mai suna irgu ga shi magala shehu yana waka da akwai kuma ga kuma sa mai suna kaswa za mu zo da irgu kuma والمرتجل akwai murtajilu shi ma والمرواه akwai mirwahu من الريح كامرأته ai an ka ɗauko daga iska ne saboda gaggawarsa in ya kunna da gudu faka ce iska ce ta taso وملاوح akwai mai suna mulawihu والمندوب akwai manzubu والنجيب akwai najibu واليعقوب akwai ya abubu واليعسوب akwai ya asubu su wayannan da wata annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ne amma suna wanda kuma iko Allah sahabbai har sun haddace su dan a hajji ta tara yana abokan ne yayi amirul hajji zai yi sa- a ka- yana kan hanya akwai ko amina ma za a tada sallah kenan sai na abokan zai shiga wajen limanci kenan sai ya ji ruga'u karar rakumin manzo Allah kukan rakumin manzo Allah tara ai sai ta annabi ne yazo sai ga sai yana azumi a kai ce la- sarki aka turo ko aisha a karkashin da aka turo nan bara a ce ta sauka bayan ka annabi ya ce in biyo ka in ka yi aikin amirin sarauta ka ta haji ni kuma in karanta bara'a a cikin wajen alhazai ya a watsa wa larabawa alƙawarrukan su ko su musulunta ko kar su ƙara zuwa haji yau ko su musulunta ko kar su ƙara zuwa haji to yake na da dalilin da ke na to har ma sun haka ce kukan su ma gaba ki daya to وكان له عليه الصلاة والسلام amincin Allah ya tabbata a gare shi yana da من الجبال na daga alfadarai جلجل shi kuma alfadari tsakanin doki da da da da da zaki shi ba ya bai kai doki ba shi kuma ya ƙara zaki shi ma abin hawa ne kuma manya ma suna hawa na- nau'i ne mai kyau akwai ne suna duldulu وكانت شبهاء shahaba'a wato ruwan ƙasa ce وشدة akwai kuma tuzzatu وأخرى ila أحياء farace mai kaman azurfa wa ukura akwai wata kuma a hada halahu sahibu ailata sarkin ailatu ne ya ba- ya ya aiko mar da ita hadiya وأخرى من من جمة الجبل akwai ɗaya kuma daga tumatul jandali aka samo ta sham kenan وأخرى من إيد النجاشي ɗaya kuma naja sarki najashi ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ita وكان له عليه الصلاة والسلام aminta Allah ya tabbata a gare shi yana da من الحليل na daga jakai وخير akwai jaki da ake ce masa ufairu ويعفور akwai jaki da ake ce masa ya afuru وأعطاه sa'adu bin ubadata a sa'adu bin ubadata ma ya ba manzon Allah jaki حمارا jaki فذكره kuma annabi ya haushi sallallahu alaihi wasallama tsakanin ufai a ufairun ko ya afurun akwai jakin da annabi yake aikan sa ba in yana so zai kira wani sahabi ta kai gidan gidan sahabi wani ka kira mun zai zo ya buga kofa da kansa ya buga kofa sahabi ya fito ya san kiransa ake ya san gidan kowanne kuma mu'jiza ya san kiransa ake sallah akwai dokin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah kuma hanya ce mutane suna shiga ba a fatara sai annabi ya ja kunnan sai ya zo kai mana fatara kai daga ko motsawa ne da aka ce assalamu alaikum annabi to yi ka ita fiyarka sallallahu alaihi wasallam yana da jaki da da wannan wayar kabu a hayanan jawadan wa marrata himara wa fina rajula
وكان له عليه الصلاة والسلام أمر من الإقاء amincin Allah tabbata a gare shi yana da raƙuma kuma na shan nono الأسواء yana da kasuwa yana hawanta kuma ana tatsanta larabawa ne al'ada kamar ta fulani dawaye fulani ko larabawan ma in za a kai mutum ma makaranta su sai ana shi da kariya ga abin shan nonon sana abin da zai dinga shan madara yana da shanu yana da raƙuma madina shanu ba sa rayuwa sai raƙuma ba san magana shanu ba duk da akwai su an san labarin su a wayan wurare amma sai raƙuma ne suke a sallallahu alaihi wasallama to kuma me yasa laraba suke hawa raƙuma mata saboda sun fi saukin kai akan amana in ya ya rika ya zama haɗari ma sai dai a bashi kawai ya tabarbara ko a ya zama dai yana daji yana cikin kuɗi wani ma zai iya tafiya sa yawo sai sati zai zo sai wata ma wani zai zo wa in wanda ya san inda shi ya san gidansu ya san inda wani rakumi na muhammadu laminin jakari sahabin shehu radiyallahu anhu in ya shalla daji ma wasu kowa bai san ina yake ba sai wajen wata ma zai zo in ya je mai shi ya ganshi aka shasha ba shi gashi ya zo akwai wata sahabiyar shehu wata maryam sai ya zo ya goga kansa a rumfata ta ce "Um, Allahu akbar gara kuma muhammadu lamin zakari ya zo haka yake so ka yi gane ya kama hanya ya tafiyarsa sai kama hanya ya tafiyarsa yana da to annabi sallallahu alaihi to me yasa laraba suke hawa raƙuma mata da abu saboda raƙuma mata ba su cika ƙara ba saboda ɓoye sirrin yaƙi ma ba su cika ƙara ba ba su cika kuka da yawa ba kuma kajan a tatsuno ne kuma suna da saukin kai ko mata za a iya tsora su akai ko kuma ba a tsoron da faɗansu da kalla akan raƙumi namiji to sallallahu alaihi wasallama yana da raƙuma da ake shan nono da su الأسواق yana da raƙumarsa mashhuriya wacce yake hawa sunanta kasuwa وهي التي هذا a عليها kan ta maye hijira والأبرار yana da raƙumi abu ba'u والجدعاء yana da raƙumi jaduda jada'a'u ولم يكن فيهما أبر abu ba'u da jada'a'u a kowace mai tsagaggen kunne da mai yankakken hanci amma wannan duk suna ne kawai aka yi musu amma ba wani tsagaggen kunne a jikin ba eh, yankakken hanci a jikinsu aiwa babu wani yankan hanci ko na kunne a cikinsu ولا تدور ko koya wato yanke hanci وإنما سميتها بذلك wa inna ma summiyata su biyu su biyu na an ambace su ne bi zalika da wannan وولهم عليه الصلاة والسلام يوم بدر me tsira da aminta Allah tabbata a gare shi an ri- ya ribaci ya shigo cikin rabansa na badar raƙumin abu jahal جمالا لأبي جهل jamalan li abi jahal raƙumin abi jahal في أنفه burratun min tizzatin akwai ƙawanya azurfa wato raƙumin manyan arna ne akwai ƙawanya azurfa a cikin hancinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ana rabon kayan badar cikin kumusi ya zama rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ha annabi ya dinga sa shi gaba dan yana cinnawa Qurayshawa bakin ciki ƙarshe ma hajjin umarar ramuwa ƙarshe ma umarar ramuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗo shi cikin kayan hadaya da za a zo a yanka a maka ai fa laraba hankali ji ya tashi aka ce aje a gaya masa mun ba shi raƙumi ɗari a maimakon wannan wannan na shugaban mu ne annabi ya ce mun riga mun bawa Allah mun riga mun sa shi cikin kayan Allah a sanar da su Allah dai sallallahu alaihi wasallam ku kuna ganin shugaban ku mun yanzu mun riga mun ba shugaba ga baki da mun riga an bawa Allah shi muna kallo aka soke shi malam wannan ya bi musu bakin cikin mutanen maka sai ya tuna musu ranar soke Abuja da ranar Badar din duk gaba daya to akwai raƙumin Abuja almadi ya shigo cikin rabansa ranar Badar فأعداه يوم الحديبية ranar hudaybiya sai manzo Allah ya sako shi cikin hadaya ويؤذن بذلك المشركين dan ya cinna wa kafirai bakin ciki fa ai ba su su bakin ciki rana rana rana hajjin ban kwana rana hajjin ban kwana da ranar hudaybiya ne da sai sun yi sulhu da yake rafiya daga cikin sulhu sai an kawo wannan rakumin yana daga cikin sulhu to وكان له صلى الله عليه وسلم خمسة و- وأربعون لحفا annabi sallallahu alaihi wasallama yana da raƙuma na shan nono arba'in da biyar أرسل بها إليه صلى الله عليه وسلم فأجل العبادة sa'adu bin ubadata ne ya ba shi su منها to sa'adu bin ubadata Allah ya saka mata alkhairi haka ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raquma 45 na shan nono raquma to sai manzo Allah ya raba matansa to nagode Allah ya jiyo eh, kun samu abu sai annabi sallallahu alaihi wata ta samu biyu wata ta samu daya wata ta samu biyu akwai ummu salama ce in an duba tarihi za a nan tace sai Allah ya bani raquma mai nono wanda ta kusan haɗe duk raquman nasu ta in aka tatso min masu kiwon an suka tatso min ba wata ake tatso mata wannan ta irin wannan to wannan dai sanan za ka fahimci wa'yansu karatuka a ce ba a tsora tukunya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce wata guda to me abincin ku bakake guda biyu dabino da ruwa wannan yayi har karatu yanzu amma haka a hankali dabino da ruwa ba zai iya rike mutum ba ma'ana bayan madara madara fa ita kadai abinci ce bayan madara madara fa ita kadai abinci ce suna da abu kuma sai- akwai hadisi da Aisha akwai makotan manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam da in sun yi tatsa suke aikowa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ba zai sani ba sai in ba fulatani ne ko kuma in balarabe ne mun zauna cikin su mun ga a- a- tatsan nonon nan abinci ne a tatsan nonon nan abinci ne na zauna wajen Malam Hamza wajen Shehu da Shehu Hadi yana tafiya a wannan lokacin wajen Malam Hamza kullum Malam Hamza nan da daddare zai tafo min kofin shan shayi wannan guda ɗaya na nona akuya. Na nona akuya. Fatimatu binta Sayyid ita kuma ta aiko min da tufaƙen tuwo kamar abu. To wannan fa shine abincin dare. Kuma su da ake ganin su ƴan reƙe-reƙe ba ba kauri. Ah, Kuma wannan ma ana ganin ba katima wani abu da yawa. Kana ta abinci da yawa. To am- eh, da safe kuma za a ci ƴan gyaɗa haka da wannan irin shayi din nan abu ko dan cufi kaɗan ko yan gyaɗa gyaɗa ɗan ya haka ko yan gyaɗa haka da- da kofin ata din nan an karya kumallo sai a ci gaba da harka to da rana ne dai suke wani abu kuma da rana shi kuma yanzu kamar taron nan namu to kowa ka laraba ne kowa yana da tumakinsa na kiwo ko wanda yake wa kiwo to kuma wata rana sai ɗaya daga ciki sai ce gobe abincin rana na a wajen ku ku zo wajena a wajena za ku ci abincin rana ku zo ku yi maƙil maƙil ya ƙil inda na halaktu fauka zariya wa kultu wa jiti law anni bi haƙar kiltu wannan maƙili din nan kaman ba komai bane a karatu amma kuma wata magana ce daban to da sha biyu ta yi duk sai a taho wajen gidan da za a je a hira to zai yanka akuya za a dafe ta a yi romo ajin a yi romo harshe goma sha biyu na ita za a ci da burodi wannan ita za a ci da burodi da duk kuma a ci da burodi kuma a yi ta yin shayi kuma a yi hira a yi komai a ɗan yi bacci a yi lula sai a ɗan yi bacci to kuma idan a zahar sai kayan cikin kuma su hanta su waye su kuma an dafa shinkafa da su to nan ne za a ce wannan abinci ne sosai da za a za ka ci amma da daddare dai kam sai a hankula gaza gaza to abinci ne mai daɗi su ko kuma da shawara to wanda ma ba shi da halin yin wannan yankan ko kaza kaza to kuma ya a dafa taliya sha'ariya in taliya doguwa ce in kuma wannan makarona wannan makaroni wannan taliya ta abu ko kuma a- a siyo biskit ba za a zauna haka ba shayin sai a sai ko kuma a siyo biskit da a zuba a faranti sai a ci da shi in kuma babu ma sai a ci ɗanyen gyaɗa da burodi da- da kaza to da marar laraba to wannan a ce an ba mutum raƙumin shan nono to kamar an ba shi rayuwa ne kamar an baka kicin ɗin abinci ne duk gaba ɗaya zai da laraba Allah ya biya da in aka sha madaran nan kuma tana da riƙe ciki kwarai da gaske to أرسل بهذه صلى الله عليه وسلم تعزين عبادته ta'azimin ubadata ne Allah ya saka da alheri ya aiko manzo Allah wa'annan raƙuma mata arba'in da biyar منها yana daga cikin su أتلال akwai adlalu وأتراب adlalu kufa kuma da kila fami da tudunta ko kana daga nesa zaka hango ta kamar da an ka hango ginan nukan gari kafin ka shiga ko fai fai wato akwai mai suna adlalu akwai mai suna adrafu وبرودة akwai mai suna burudatu وبركة akwai mai suna barakatu والبطون akwai mai suna wugumu والحناء akwai mai suna hanna'u وزمزم akwai mai suna zamzam والرياء akwai mai suna rayya'u والسعدية akwai sa'adiyatu والسقياء akwai sukuya kila nono ne da ita mai yawa akwai samra'u akwai والشعراء shakara'u وأجرته akwai ajratu والعريس akwai urayyisu وغوثته imana ta taimako akwai gautatu kuma وكلا بيته kila jaifatu kila kaman girgije ne in aka dinga tatsa tana zubo da nono kace kace girgije ne ruwa ake wato kowace halin da za a kalla sai a sa masa wannan sunan to وقمر akwai kamaru kuma وذروته saboda haka ga cikin ta a dankware bayan kuma ya yi tozo kamar an kifa jinjirin ayyuka jinjirin wata jinjirin wata hilalu cikinsa ba komai amma kamaru kuma dan dan kwana uku ko hudu ko biyar kaga dan so mace ta je haka to in tsira kuma ya ya ka kalle shi ka fadin ba za ka ga kamar haka kuma to ita kuma to akwai kamaru kuma wa marwatu akwai marwatu kuma dutse kila saboda cikinta da kaurin tozanta kuma wa muhuratu akwai muhuratu wa warshatu wa yusairatu akwai yusairatu wa kuma kanat lahu sallallahu alaihi wa sallam alf shatin wannan sune raƙuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa kana lahu mi'atu shati manzo Allah yana da akuya tumaki awaki su suke rayuwa a jazirar Laraba yana da akuya ɗari wata ake kan ake kiwo da ita ana kawo in baki suka zo wanda sai an yanka musu yanka manzo Allah zai yanka zai sa a kawo in kuma suka akwai ruwaya kuma arba'in misabin zakka duk in suka haihu ta ɗara arba'in sai ta ɗauko ɗaya a yanka haka dai ya dinga zama da lissabi lissabi lissabi lissabi din nan to kuma ga wannan waya cewa ɗari sallallahu alaihi wasallama in baki suka zo ko abin naman cikin gida na iyali ko kaza sallallahu alaihi wasallama wannan duk ba ne bidan duk mutum ya a yi irin wannan duk gabaki daya na jama'arsa to kuma duk gabaki daya ma karshe aka ce mu annaba ne duk abin da muka gani fi sabilillah duk na Allah ne wannan wace sa aka ba wani ɗansa da ya gaji ɗaya daga ciki sallallahu alaihi wasallama ba wai kuma an ce ka aiga ba an ce ka aiga da ba a dinga fahimtar da to kuma mutum ya je ji to ai kaji ma annabi ya tara abubuwa yanzu mu tara ba hubban jamma irin namu ba a'a sallallahu alaihi duk na amfani sarki ne ba sarkin duniya ne fa duk tawakan larabawa da bakin kasashen turai zo masa dole kuma liyafa ba ko suna daga cikin addininsa abin da ba su ci kullum ba amma a yi iya karfi a dafa ba ko ko a yanka ba wannan addini ne daga ba hanyar kuma al'ada ce ta larabawa al'ada ce ta babansu annabi ibrahim bai san ma kowaye ya zo ba amma ya ji ya yanko sa da za a bi idilin hanidu sai da ya ga tsalamara a aibiyar hula ta silin ɗalaba ma ka ɗumu kuma a fahauta sami min ci ba sai da ga ba sa ci ba ka wai ku suwaye ne ku mun ga mun ji tsoro da ku mutumin da bai san ko suwaye ba ya yanko sa ga kuma nan da ya san suwaye kuma da ya san ko suwaye ne zai yanko to wa kanat lahu sallallahu alaihi wa sallam Me- mar'atu amri mai tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana da akuya guda bakwai tara'awna ummu aymana da ummu aimana kuma kake kiwon su akuyoyinka ne guda bakwai kuma ko dan a ba ta aiki ni Allahu a'lam aka ware kuma bakwai kuma ya ware kuma bakwai kuma ita kuma gashi na da cibiya ce da ita tare ne su ma kuma baiwar baban su ce ba har ta zo ta da kuma ya ware kuma tuwaki tumaki bakwai gashi na kira ki je ki ta kiwo ka sha nono ita ma ta yi abubuwa da za a ga galibin tsohon ne ka gan su kowace da ɗan kiwonta kaga shi yana da kyau haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ummu aymana dai dama an ce talakawa su yi kiwon kaji talakawa su yi kiwon kaji da abu kuma masu hali kuma su yi ta kiwon su shanu zuwa ya kare sun ɓace wa talakawa ma kiwon kansu sun kwaye ɗan kajin da talakawa za su ji an yi na gidan gona da kaza kaza kuma ba wai hana aka yi ba ba to to wannan shi ne Allah alaihi wasallam to ya rakiban fil mazahili ba yana hawa abubuwan hawa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da takalma yana akwai takalminsa wannan da ya shugura ɗinkin fata irin na sahara Eh, mutanen sahara suna yin wani takalmi kamar na tayar mota haka mai faɗi a ƙasa yana da faɗi a ƙasa sai dai a ɗan yi mai igiyoyi wanda za su riƙe ƙafa ɗin to mazalla yana da irin wannan na fata gashi nan a gidan tarihi a turkiya kuma waliyai duk gaba ɗaya masoyan annabi sai daga zamanin tabi'ai sun kula da zana shi da ba a hoto da zai ɗauke shi sai dai zana shi aka timsalu na ali muhammadi zanen eh, takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama za ga mun ga wani sharifi balarabe abdulkadir wani sharifi balarabe yana zana shi ya imamu gazali a cikin ya kula ya faɗi awansu awan daga wannan yatsa zuwa daga gefensa awan fadinsa da awon tsahonsa a cikin mamu gazali ya faɗa to na shirin yana zana su kwarai da gaske to gashi nan kuma in ka duba wayoyi duk za ka ga zanen ma da kuma hannun gaskiyar ma duk gashi nan an gani to wannan zanen bayan Allah sun ga albarkarsa kwarai da gaske sun ga albarkarsa ana magani da shi kuma muna da na sharifin ma Allah za a fito da shi ana magunguna da shi yana maganin naƙuda mace da ciki aka bata da abubuwa alkhairai dai da yawa kuma wannan manyan malaman hadisi suka faɗa ba wai bid'a ba ce ko kaza kaza duk karatu ma da an ce da shi bid'a malaman hadisin manya su suka yanzu ko an alwabi muhammadiyya din nan dan yayi magana sa da maganganun malamai din na hadisi duk da suka faɗa akan wannan zanen na takalma manzo Allah sallallahu alaihi yana sa akwai wanda kufi din ma kaman sauciki din ma sai dai kuma bai kai kaurin wayannan takalma namu na sauciki ba amma dai duk a sa sauciki din kaman sauciki yake da kuma kaman silifa wanda ba shi da komai a cikinsa da to duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yana da takalma sallallahu alaihi wasallam yana da ba'ada hirawati manzalla yana da sanda sahibul hirawat kuma shine dai sahibul qabiz manzalla yana da kandiri irin wannan na sarakuna suke rikewa amma sanda doguwa ko limamai irin wannan da limamai suke rikewa kandiri doguwar sanda to manzalla yana rikewa yana da anazatu kwagiri mai karfe a ƙasa kamar yadda su kuma mai zuburu haka za ka tana rike wani irin sanda ce mai lankwasa kuma amma da karfe mai tsini a ƙasanta haka kwagin akan kafa masa ita a gaban zai sallah sallallahu alaihi wasallama manzalla yana rike sanda sanda tana daga cikin kayan annabta halin annabta ne duk annabi ke hagan shi da sanda yanzu ga sanda annabi Musa mashhuriya أتوكو هي عصاي أتوكو عليها وأهش بها على جنمي ولي فيها معارم أخرى كذا haka sauran annaba zai so kuma ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi haka yanzu ma a cikin littattafai cewa manzo Allah ma abokin sahibul hira ma abokin sandan sallallahu alaihi wasallama ko za ka ga mu'ujizozi a cikin wannan sandunan nasu suna cewa man balaga sunnal asadi la asa faqad asa wanda ya kai shekarun sanda ba sanda a hannunsa ya yi sabo amma kila ba nasi ba ne kila dai magana ta ta masu hikima to kuma gaskiya ya yi sabo wa ya saba wa kansa kila ya goce ya fadi kila kuma ko mai rika sanda bari ya rika sanda dan sai an ta rike shi to kuma za a kai lokacin fa ga sandan ma amma ba ta isa ba sai kuma an rike mutum a wata rana ma da sandar da ya rike duk ma ba zai yi ba sai zama kawai wa man na amirhu dan kusu fil khalqi to imam shafi yana cewa na rike sanda ba wai dan na kawo lokacin sanda ba sai dan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rike sanda ba wai dan na bukace ta ko na tsufa ne na ka a'a sai dan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to kaga kula da zancen masu cewa duk wanda ya rike sanda a ne imma wani mukami da shi ko kudan da'awa ne a'a sunnan manzo Allah ba ta zama da'awa ba sallallahu alaihi bari ba wannan lokacin da in mutum ya rike ganin sa ake wani fari yayi ga da lokacin da sunnan manzo Allah kuma ta zama to kuma gulmansu ba ai wannan lokacin ne za a kula da da ita amma ba dole bane yau ba dole bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sanda sallallahu alaihi wasallam irawatu sanda manzo Allah yana da zobi wannan zoben na ado din sunnan ma abdullahi bin abar ya ce shi zobe abin ado ne ga mace da namiji tsoho da yaro zobe din nasu an fi son na azurfa saboda shi ne a dangan aljanna suna sa zinaran ma da waye amma ya allauna biya a sawira ne fi zati yan aljanna duk za a ga awarwaraye da ado a yanzu kan ta kasashen faransa suna yaga mazan ma duk da awarwaraye na azurfa da ka amma dai kasanmu ba ba a yi amma dai zobe adan kowa da kowa ne adan mace ne adan namiji ne adan abu kuma an fi son zoben azurfa amma namiji kai ya sa zoben zinare duk da akwai magana a cikin ka zuwa fito sunna duk za ka gani amma dai kai ya sa zoben azurfa zoben zinare na mata ne kila yana ali akwai ruwa ta yana da yake cewa ni dai ban ce ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni sa goban zinari wannan ita ce ruwaya ta yana ali da kuma an samu sahabban da suka sassa to kuma wannan shi yafi mun gode Allah da suka da mafita wanda suka sa goban zinari da yanzu in ka shiga musulmin kasashen waje kasa wa'ansu kasashen Afirka ma da kuma kasa musulmin turawa ko musulmin laraba yadda duk za a daura aure sai an sa goban zinari kaga wannan in ba in ba ka samu musu nafsi ba kamar ya zama to sun saba magana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daga kasan Turkiya kasan musulunci ce sosai amma kowa duk mai aure sai kaga shi da zoban dinare din da na aure a hannunsa kaga ya zama na akwai nafsi yana Ali ya ce ni annabi ya hana sa ba ku ba wanda ma ka ya isa kuma an samu sahabban da suke sa amma dai faɗi mashhuri namiji kai ya sa zoban dinare amma annabi sallallahu alaihi wasallam na hana ku goban zinare amma azurfa fal abu biha la'aba yi wasa da ita wasa to ka kuma mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wasa da ita wasa mutum ya zo ya jajjera zobunan ma har abin ya zama kazanta kuma ba tsafta a hannu a'a a yi mai kyau mai tsada mai kyau a hannu ko guda ɗaya kai mai kyau mai tsada ya isa ko guda biyu wannan hannun wannan hannu shi ma ya zo ko ma na wani dai mai kyau yadda zai zama tsafta bai mu yi su ake duk abin da zai yi ya yi tsafta ya zama na tsafta duk da baki da ya zo sharifai duk suna ta amfani da shi an ce sai na yana da goguna hudu da'ima akwai afiku akwai tairu akwai hadidu sini to zobe hudu dai akwai afiku akwai tairu akwai hadidu sini akwai yakutu yakutu yakutu yana sa ba waya ce wani zai sun fi sa yakutul akhbar ya faɗi ya ce yana jawo arziki amma kuma yakutul ahmar muka fi sani a nan an ka duba ruwa za a ga yakuti akwai shi a ciki yakutul akhbar koren yakut Allahu akbar mun sha ganin sa hannun shi a mutsatsi radiyallahu anhu Allah ya ba mu albarka radiyallahu ta'ala an to wannan ba na taɓa zai muna harami limamin harami ya yi hudu ba a kan goma ya ce duk majusanci ne da fir'aunanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalla ya sa kuma mai wannan dutsen ma mai wannan du- akwai dutsen ma wani dutsen kan zoban sama yana nan a turkiya kuma ko annabi ya sa wa sallallahu alaihi wasallama ya isa dai a ce sai na ali ya sa eh? kai duk sahabban nan kowanne za a ga akwai wani zobe da ya shugura da shi da aka yi man ma zaniya ba ya hudar ba wani ado ne musulmi ya zama to kuma na aljanna da duk za mu safa haddasa awarwara ya insha Allah shi ma majusancin ne za mu yi aljanna na aljanna da za mu safa da duk awarwara ya ma duk gashi nan in Allah ya ta malam kowa ya ta ibada malam aljanna nan kyau ne da ita da gani duk gaba ki daya yara ma da suke kai da kawa idan a sun ka hullu lu'an mansura ka ce diamond ne a ce wannan ya isa baga- ya isa balaga idan yaran gidanka yan aikinka kamar diamond ne to shi kuma mai gidan ya aiki a wannan wato mai gidan ma ba zai sufantu ba kenan tunda yaran gidan ma kamar diamond to mai gidan kuma ashe ba zai sufantu ba kenan to wannan kenan sallallahu alaihi wasallam to kuma manzo Allah yana da sallallahu alaihi wasallam zoban nan yana sawa a dama yana sawa a hagu sallallahu alaihi wasallam yana sawa a karamin dan yatsa yana sawa a mabiyin karamin dan yatsa sai na ali yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore ni in sa zobe a karamin dan yatsa da mabiyin karamin dan yatsa ya hana ni in sa zobe a dan yatsan in sujada dan yatsan sujada ko a babban dan yatsa wannan na tsakiya sai dai inda larura kuma zoben yana yawa ko ka sai karami ko ko zai faɗi da kuma a karar kuɗi ba da ke iya da kuma ba wai hani ne na haramun ba Allah alam to wannan kenan kuma yana sa ya sa a hagu ya sa a dama duk ko a wanne mutum ya sa ya yi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma akwai hatimin annabta hatimin nubuwa hatimin annabta abu ne a tsakanin kafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gefen hagu duk na annabawa a gefen dama yake amma na manzo Allah shi kuma a gefen hagu yake nama ne ya dan burtso a jikinsa haka sallallahu alaihi wasallam sun ce da dan gashi a jiki sun ce wajen gashi shine wajen tsagawan mala'ikun nan wajen tsagawan mala'ikun nan ya haɗe kuma alamar gashi ya fito kamar da in dabba jikin ta ya rarar kuma yanke gashi ya ɗan fito to haka suka ce to wannan to nan ruwayoyi ne kala kala iyayen da sahabbai kowanne Allah ya nuna masa wani zubin in yayi girma yakan kai kaman kwankurciya ka baitul hamama kaman kwankurciya haka girman sa wani zubin yake wani zubin in Allah ta motsa ma ya girma yana kai kaman ka dunkule hannunka sallallahu alaihi wasallam yana kaman ka dunkule hannunka kasimin annabta ne shine mai littafi yake cewa zancen cewa wani rubututtuka ne tawajja fa innaka mansur yace wannan da ruwayar masoya ne amma ba nasi a ciki to haka shi mai wannan sharhi na bala'il da khairati ya faɗa Allahu a'lam wannan yana da kafin na annabta sallallahu alaihi wasallam arju bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hudan ai hadi mai shiriya ne mazari ne na shiriya manzala ya shigar da halitta sallallahu alaihi wasallama khatiman manzala cikamakon annabawa ne da ma'aika shi cikamakon sama ya rufe ba annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'aiki bayan manzo Allah to sai dai magada sai dai magada zaka samu wani bawan Allah yana kan zuciya irin ta wani annabi halinsa da ayyukansa duk gaba daya wannan kenan sai dai magadan manzo Allah din kuma ga sunan malamai har tafi amma manzo Allah ya rike sallah amma bai rufa wani taka ba sallallahu alaihi wasallam shine al-khatimu ya rufa annauta kuma al-fatimu ya bude wa litta duk gabaki da kuma ran da yace ba annabi bayan sa sannan yace mun kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda na zaman to jagoran da ko majibincin da sai na alma kaga ma'ana walitta tana nan har abada za a yi ta samun waliyan al'umma magadan manzo kuma su zo da abun mamaki ma wanda ma in an yi magana rarrauna a cikin musulmi sai ce an dora su kan annaba amma ya ce an dora su kan annaba amma su waliyan Allah magadan Allah tabaraka wa ta'ala kalifofin Allah ne akan ƙasa to wa'annan shugabanni kuma an su daga Allah suke karɓa wa taqullaha wa yu'allimukumul la وعلمناه من لدنا علما خضر من sanar da shi mu da shi ilimi daga wajenmu su wanda ya ilmun ladunni ne da su to ka iya sanin abin da aka karɓa daga Allah kuma ladunni menene yaya girman sa yake ya yawan sa yake babu kaza kaza to ita ko annabta lalle daga Allah take amma sai ta wasu dan mala'ika sai ta wasu dan mala'ika sai ta za ta to maganganu ne in aka ci gaba da su rauna sai ce an dora annabta walita akan annabta ba ku haka bane amma dai duba qur'ani dai duk gashi nan qala allazi indahu ilmu min alkitabi kullama dakala alaiha zakariya umma na zakariya har aka zo hunalika da zakariya wajen da zakariya ya ga wannan abubuwa da kaza sannan sai a to inda Allah zai iya ba wannan baiwar ta tana kulle kaza ya dinga ba ta abincin da babu ni ma komai ruwa na ai zai iya ba ni da sai yanzu ko mutum hakai ga zai ce waliya karantar da annabi Allah amma kuma shi walin da kaman fannin sa ne na ba tsora mai shari'a ba ne sai ta wahala da ita da kisa annabi Musa da zancen mata da ta tambaye shi a ya annabin Allah idan ka je wajen magana da Allah ka tambaye ya rubuta min haihuwa a yi sa aka kuma isar da wannan sako kawai ba a canja nasa Allah ta waraka ta lafiya ban rubuta masa ba ban rubuta masa ba to labari kuma abin ya dame ta har ta gaya wani wazi na bani Isra'ila ba ita aikin yi wauta wa aike ki tambaya ki kwakwa ai addu'a zaki addu'a tana canja abin da babu tana zuwa da abin da babu kawai a ce zaki ya roƙan miki Allah ya baki to yanzu ya tilace ka aka tafi Allah ya baki ina zuwa zaki ai wani kenan mata sai ga ta haihu sai ga wani cikin ta kuma haihuwa sai ga wani cikin da yake ya saba bice kuma tana so ta ko fitinanta Allah Musa ta riko hannun yaro ta ɗauko yaro gashi yana cin gurasa ma ta kuma ga kuma ciki turbi a sun zuri da annabi Musa ya annabin Allah ya sa gani ai wai annabi Musa kuma kallon ta ma bai ba kuma ya koma ya zo ma Allah ya akai haka ya akai haka to Allah ya ce eh, haka akai tambaya ta kai na rubuta mata na ce ban rubuta ba kuma shi idan ban rubuta mata ba shi ko wancan bawan Allah ce in ba ta kawai ke na canja sai na rubuta kuma ya na bata ta tambaya ta kai ni kuma na baka amsa shi ko wannan ce ilai ka tuka ji da shi tun bayan Allah su wani irin sani ne da su tsakanin su da Allah kuma fa duk sun samu ne albarkar annabawa ba su da na duk albarkar annabawa suka samu to sallallahu alaihi wasallam shi cikamakon annaba ne ya cika annabta ta gaba kida tawakkala haka mutawakkil annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadul mutawakkil suna ne da ma'ana guda biyu imma wakala Allah alaihi amra Allah ya wakilta masa annabta Allah ya wakilta masa qur'ani Allah ya wakilta masa kiyaye Allah ya sa shi wali hata wakala sai ya ɗau aikin wakilcin mai ya wakilci sosai sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa shi wakili kuma tawaka ya yi wakilci sosai mutawakilu shi ma ya ko kuwa daga tawaf mai dogaro ga Allah kuma tunda manzo Allah ya dogara ga Allah ya bi sabab dogara ga Allah ba shine kakka bi sababi ba a'a musulmi a zuciyarsa ya zama ba kowa sai Allah ba mai yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa wannan shine tauhidin da ake so ya zama a zuciyarka shine ma'anar ma'arifa abin da ake sa ma amma a zahiri kuma ka ɗauka ba ba mai bayarwa sai Allah ba mai azuta sai Allah amma tafi kasuwa ka tabbata ba mai bayarwa sai Allah ka tafi kasuwa ka je kai ta kai da kawarka in ka zo ka ce alhamdulillah sai ba ka samu ba kuma to Allah dai kai kai Allah ka bayar dama ba ba ka san ba ne kashewa sai Allah amma in ba tsoro zo kwanta akan jiki ka gani kifiri da kamu kai ka san dai ba ne kashewa sai Allah amma kuma duk ka zo kai ganda shi shari'a ta ce wanda ya kashe kansa da wani abu Allah zai dinga ma azaba da wannan abin da ya kashe wannan shine karatu wannan shine abin da al'umma suka gada tun daga annabawa a kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake amma kai an zo an harbi da karatu an ce duk wanda ya nemi sababi mushi kafiri ne duk kaza kuma shi ne faɗan ma dole sai yayi sababi dole sai yayi sababi komai na Allah na sani shine mai ba amma ya danka shi hannun sababi rayuwa Allah ya danka ta hannun mala'ikan rayuwa mutuwa Allah ya danka ta hannun mala'ikan mutuwa busar kaho Allah ya danka hannun mai busar kaho kabari Allah ya danka hannun wani tashi kiyama Allah ya danka aljanna Allah ya danka hannun wani wutar Allah komai koshi Allah ya danka hannun cin abinci kaza rashin lafiya ka ga sababi kaza wannan ko an san akwai wannan sababi sai da haka wa shawiruhum fil amr ya rasulullahi ka dinga shawara da sahabbai cikin lamari fa idza azamta to aka shawara aka yanke shawara aka ce ga abin da to idan kuma aka yi azamar aikatawa idan aka yi miji za a aikata ka tawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah kuma ka dogara ga in dai dogaro ga Allah ma'ana ka abu kawai da ya kawo shawara akan dogaran Allah za a yi shawara ko kaza kaza ai ba wancan shawara kai a tsunduma ko in aka ce ma'anar tawakkuli kan abu kawai amma sai da aka ce da wannan ya shawara kuma a shawarar nan fa za a ce to ai kaza ranar kan da za a ce mu kewaye madina da abu kuma da haka suke so hadisi ne ma ko ayyid wa tawakkal daure gaba ka ce na dogara ga Allah samo ta ka asuso kuma ka kulle ka sa makullin ka aljihu ko ka danka mai gaji ka ce to kuma mun dogara ga Allah ka lullufe gida ka akwai gonan da ya hau akwai gonan da ya hau lokacin shari'a ya gabatar da shari'a sai ce duk wannan fensin sun waya din da security waya na din na gidan gwamnati duk a fashi sai da malamai suka yi maka zafi da ce a ka rubuta ka rubuta ba haka ne shari'a ba ai gobe gobe za a yanka ka gobe gobe za a yanka kan kai haka ba haka ne shari'a ba ba haka ne dogaran Allah ba duk kamar wannan amma ka san la haula wala quwwata illa billah to haka ake so musulmi ya zama a zuciyarsa ya san ba mai yi ba mai haske Allah amma kuma akwai wakilci akwai akwai sababi Allah ya sa abubuwa ya sa arziki hannun masu shi ya sa kaza dole karatu sai ka je makaranta sai ka je wajen kaza dole kaza kaza duk wannan sabab wannan shine tawakkuli yan uwa ba wai a ce da an zubar ko an kace wani zai yi abu ko an kace wani ya taimake ka ka zama kafiri nawa ne annabawa ma suka ma'ana istighatha da Annabi Muhammadu ga nawa ne fasta ga kahun lazini shi adi alal lazinin adu ga istaskaji suna rabbaku ga istigasa da rabbaku ga fasta ga kahun lazini shi shi adi alal lazina adu adu to duk wannan karatuka ne aka takuɗa karatuka ne masu kyau amma rashin iyawa ko fa wata son zuciya ne aka rikirkita su wannan kenan him him yaɗa him yaɗa yana daga sunan manzon Allah himyaɗa himyaɗa yana daga cikin sunan manzon Allah ya zo a cikin littafi harshen larab lisan arab daga ibn al-arabi ya faɗa daga ka'ab cewa himyaɗa yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu a cikin littafan da suka shige cikin littafan annabawa ya zo a cikin littafan annabawa sunan annabin nan Muhammadu sunansa Ahmadu sunansa mutawakkilu sunansa mukutaru sunansa himiyada da gabata ya sai dai kuma akwai wanda suka yi rawaya him him daya amma dai mashuhuri abinda malamai suka sa akai himiyada amma akwai ruwayar him daya amma himiyada shine ma'anarsa mai kare alfarma mazalla ya kare alfarma musulmi kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa irduhu wa maluhu ko manzo Allah ya koya mana kare alfarman mutunci kare alfarmar jini kare alfarmar zuriya kare alfarmar hankali kare alfarmar dukiya cin kudin musulmi ba da kowaye ma ba da yardarsa ba ba da kaza ba man kutila juna malihi fa huwa wanda ma aka kashe shi koma baya sai ka kwace ce wallahi ba zan shekaru nawa ina tara kuɗin nan ka zo sai inda ƙarfi na ya ƙare to ko Allah ya taimaki barawa uzubillah ya kashe shi ba za a ce ya kashe kansa akan dukiya banza zuciya manzo Allah ya ce shahidi ne man qutila duna ardi wanda aka zo za a ƙwaci garinsa za a ƙwaci ƙasarsa ya ce wallahi sai dai mu mutu wannan ƙasar iyayenmu ce ƙasar kakanninmu ƙasar kaza ce nan Allah ya in aka lalata ta ina za mu wannan duniya da kowace ƙasa akwai ita za ka shiga ƙasar ba sai an ma fasko don kai yadda aka lalata ma Nijeriya gidan waraka kun gode Allah kasanmu da Allah ya zuba arziki a ciki Allah ya zuba a kowace ƙasa ma bare ƙasashen musulmi amma yanzu in muka bari aka lalata wannan ƙasa gidan ina za mu je shauran ƙasashen makotancin mu za mu je da dukkan gidan masu wanda Allah bai zuba haka a ciki ba an hakan ya koyi da hankalinsa fitinannun nan ba su da hankali ba sa koyi da hankalinsu dutsen wuta ba za ka gani a ƙasashen faransa ba ayon waye zai ma guga da ayon a faransa bari a ce hita kai ka isa kai hita a faransa in aka kama bil din ne ba gidan kuma sa iya biya duk gaba gida bari ya CAC bari duk in ka ga gilase alƙara aish su kuma da faransanci gilase din ka ga ana sai da gilase masu siyarwa daban mitar su daban in ka ji bil din da ake kawo musu za ka ga duk tsadar sun shigar da ita a ciki shau tijanin ya suna rabi Allah ta'ala an khalifa mu na yanzu in ka ga bil din AC da ake kawo masa saboda baki da yake saukewa sharifan laraba da yake zuwa da shi ma kansa Allah ya kace banda sun wata kasar ne bil din AC ne na abu to wannan kasar ta mun gode Allah duk da dai abuwa sun lalace amma dai muna cikin alkhairi yan uwa muna mutum ya sha nefa yanda yake so ya sha AC yanda yake so da rana ma garza ga an kunna fitila ba a damu da ina a faransa wa isa bayan da za a ce gida guda a faransa kuma ba ba muna faɗa haka wani ku ne ba kai kuji kuce to kun ji ba ai ba a ba Allah ya ba mu arziki ba kuma ku ne mana ma coge ku ne mana ma coge mun gode Allah Allah ya zuba arziki a kasar mu amma bayan da za a faransa a ce gida guda suna da mita daya sai dai in mai gidan yana da hali kowane estate kowane bangare ko daki da tekon jihar sabo to kowanne sai ka gan shi yana da mitarsa haka ruwa famfo bayan da za ce shatatatata an sake famfo arziki ne Allah ya bamu ana mu gode Allah kan ko gashi nan a murɗa shi yadda ake so ka- kaza kaza amma can kowanne waje ya gansu da famfan su na daban kuma da mita a jikin su iya ruwan da ka iba duk ya rubuta sai ka biya zai ka ga abin da ya ga so mu- mu mu- mu girmama kasarmu mu da hubbul waɗanda min al-imani san ƙasa daga imani yake mumini ne za ga yana son kasarsa yana kiyaye ta a duk wanda kaga yana lalata kasarsa yana kawo fitintuno cikin kasarsa yana kwashe arzikin kasarsa ya kai wani waje to wannan ba shi da imani bai girmama kasarsa ba ba za a ce wai ya girmama eh, abu a su- su turan an zuba misalin girmama kasa ga shi na hadda bayan ta masu bautar kasa ko amma dai mai kyau ne ba wai amma da Allah ya kama kai bawan kaza ne amma mai kyau ne wannan eh, su shehu alhaji ke na gwa shehu ma na ɗiga su amma babban ƙasa yana da kyau ba ba komai hubul waɗanda minan imani himiya ɗa to mazalla mai kiyaye alfarma shine ma'anar himiya ɗa kuma da farikili latini farikili ai qur'anu mai rarrabe ƙarya da gaskiya wannan duk sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam farikili to ma'abocin hujjoji wannan kusan iya wanda muka abinsa na cikin kasida kenan sai a gurguje shi ma ragowa wanda bai kawo ba mai dala'il ina wanda ya faɗa dinnan a gurguje eh, na daga sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya kawo yana daga sunan manzo Allah dahiru tsarkakakke ko mai tsarki mutahhiru kuma mai tsarkakewa duk mun yi wannan sai rasulun rahamati annabin rahama annabin kyauta shi kansa mai alheri ne annabin alheri bare in ramadan ya zo ko ko annabi alheri shi kansa alherin ne Allah ya bamu eh? ko ko mai jin kai da ake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma Allah manzo Allah ya ce Allah ni rahama ce ta Allah da ya baku kuma hadisi Allah ya aiko ni da rahama bai aiko ni da azaba ba ko kuma da hadisin Allah ya aiko ni da rarrashi bai aiko ni da kama karya ba a ce kama karya dai Allah bai aiko akwai qayyumu wanda ya tare dukkanin kyawawan ɗabi'u wa innaka la'ala kullikil azim muhammadul qayyum wannan da ibn al-qayyim sunan babas muhammadul qayyum qayyum sunan manzon Allah ne akwai usam usam usam ma'ana wanda ya tattare duk alkhairai wannan ma sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai rasulul malahimi annabin fagen daga sallallahu alaihi wasallama ko kuma annabin da aka halarta wa yaki amma a ce annabin fagen daga ya fi ko a fagen daga shi annabi ne Allah ya saka shi Ibrahim Abdullah da yake cewa la la taral mustafa illa imama huda illa imam huda fi silmi wal harbi lan tudrak mazayahu ba za ka taɓa ganin annabi duk inda yake sai jagora ne na shari'a a cikin zaman lafiya da cikin faɗa duk za ka same shi ne jagoran zaman lafiya gaba ba za ta sa manzo Allah ya manta shi annabi ne yayi zalunci yayi kai sai na yana cewa har faɗan mu ma ka faɗa har faɗan manzon Allah ma faɗa ga abu ne ma mai na ban sha'awa sallallahu alaihi wasallam in kaman wani abin bata man rai ma ya fi kyau sai wani ja kuma ya zo ya kewaye gidansa kuma ya ƙara wani kyau kuma wai fa an san ya abu ya da bata man rai kenan sallallahu alaihi wasallam to har a yakin ma shi manzon Allah ne ya koya yadda za a yi yakin da in an nemi duk ya zancen badar din na aikin man kawo nan ko duk zancen wajen zancen yakin badar din mun kawo nan da hukunce hukuncen ne tun kafin Geneva su zo majalisar ɗinkin duniya da ce ga tsarin yaƙi ga yadda za a yi da fursunoni ga yadda hijira sannan annabi ya riga ya gama shi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da abubuwa in kawai ma suna faɗa ne akan talakan ba tsoro ba su yi su gaya isra'ila wannan ƙa'idodin ma ga shi nan to annabin fagen daga sallallahu alaihi wasallam ko kuwa annabi ne da yaƙi na faɗaɗa ƙasa yaƙi na danniya na zalunci wannan haramun ne haramun ne amma shi yaƙin sa na addini ne dan waɗanda suka tattare hanyar bin Allah ya kau da su bin Allah ta samu hanya ko waɗanda ake zalunta ba su da mai kwatar su manzo Allah ya kwace su muhimmi ma tsara kai tsare kai shine babban shine babban abu to sallallahu alaihi wasallam sunan manzo Allah ikililu yake hular sarauta crown na kande suna manza wai sabida kyansa da yadda yake a kan muminai muminai sun mai da manzo Allah shine hular sarautar sallallahu alaihi wasallama shine kamban su to kowa da shi yake ado da shi yake takama kuma yana da kyan yana da kyan halin da haka ne a kuma sunan manzo Allah mudaffiru mai lulluɓa da mayafi kuma sunansa muzammilu har yau da mai lulluɓa da mayafi yana da mayafi kuma da jibril ya sauke shi na ya abin shi na farko da ya ga jibril sai ya rufe kansa da babban rigarsa babban riga ita ce bisaru ya ciki kuma shi'aru shi'aru mudaffir kuma muzammil har ya zo gida mai na cewa zammilu ne a rufa min bargo a rufa min bargo sallallahu alaihi wasallama wannan dai farko farko ne a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haka ya ga jibrilu ma a sifar da Allah ya yi shi da fukafuki dubu ɗari shida kuma ya ga su mika'il ya ga ya ga rabbul izzati ma duk kuma daga nan ko baya ka babu duk wani abu da manzo Allah zai gani ma ɗazu ne bai dame shi ba annabta abu ne mai girma malam yanzu mutum ya ga aljani sai an mar rujiya sai an ɗaɗɗaure shi sai an kaza to shi ma kansa aljani ya ga mala'ika ya ga nasa aljanin sai an mar rujiya sai an ɗaɗɗaure shi kansa mala'ikan hawa hawa ne hawa jibril alayhi salatu wassalam Allah yana makin girman sai ce in na zo gaban mika'il kaman kwai ne a gaban giwa duk da girman amma na zo gaban mika'il kamar an kawo kwai an ajiye a gaban giwa duk da baki da akwai wanda dama tashin hankali Allah ya hada ma ya halice shi akwai munkaru abin ki duk wani abin ki Allah ya kiyaye mu da su ubangiji da Allah su nuna mana alherin ka akwai nakiru ma kuma dai bala'i dai ga nan duk su aka hada akwai maliku kuma ma su shi duk aka hada ma duk gaba ɗaya aka halice shi da shi da taɓa ma murmushi ba duk gaba an nuna ma manzo Allah ba yana dake duniya da sauki har tara maliku nan ba gidan dakewa ba ne yanzu yanzu a ta'a tage ta so da dai ga yadda ake ka amma dai imin na anan sai maraba da shi shi ne shugaban na farko da rashe da ne maraba da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan malik kenan to kuma akwai a cikin bidda ga shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mudassiru ne muzammilu ne mudassiru ne wannan kenan yawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muzammilu ne bai lulluɓa da mayafi ko kuwa wanda ya ɗau annabta ya ɗau nauyin annabta yauwa ko wanda ya yi aikin annabta daidai muzamala wanda ya yi aiki zamala wanda ya yi aiki da muzammil sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki ƙur'ani ya ɗauki annabta ya kai su ya ɗauki wani wahala ya ɗauka kuma ya kai lafiya kalau sallallahu alaihi wasallama wannan kenan sai muhuyi mai rayawa wannan daga ji sunan Allah ne amma ya ba manzo Allah sallallahu mai rayawa manzo Allah mai rayawa ne ya raya zuciya halitta ya raya kuma matattun ma akwai tarihin wannan yarinya da baban ce ba zai imani ba sai manzo Allah ya raya ta yazo ya kira ta kuma ta tashi ya ce ga abin da baban ke sace abin da yake wajen Allah ya fi abin da yake wajen babana baban yana kuka ce ya ya musulunta kuma manzo Allah ya sa ka koma to akwai wannan sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya raya mu da addini sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da mu da wuta kuma Allah ya raya masa iyayensa sallallahu alaihi wasallama duk da a zamanin fatara ba komai ko ba a raya su ba ba komai ba aiko shi ba sannan amma da malaman nasara da bokaye da duk waliyan zamanin kuma duk sun gaya musu iyayen annabi ne ba wanda zai san manzo Allah annabi ne a maka ba babu wannan sai dai kabilanci ya hana su bi shi Abu Jahil ko kissa badar din mun kawo Abu Jahil ya akan wannan mafarki na na Atika ko to wannan mafarki na amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Jahil yake ta'au ba kuma tsayawa annabi na miji ba an so annabi ya mace ma ku fa ga nan mu da gidanmu da gidanku tsere fa ake in kun yi abu ne sai kuma ku ce kun zo da annabi wallahi ba za mu yadda mu ma sai gidanmu ya zo da annabi har abu da zai zo da shi ba ko za ta yadda ba ma'ana to sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai mai rayawa ne ya raya shari'a ya raya addini ya raya kaza ya Allah ya raya masa iyayensa muhyi sannan munjin mazalla mai tserawa ne mai tserawa ne mazalla ya tserar da mutane daga azaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma saboda shi Allah ya saukar da amanoni guda biyu wa ma kana Allah li azimahum wa anta fihim in kana nan kai ma mai tserawa ne to Allah ba zai azabtar da al'umma ba wannan bishara ce ga masoyan manzon Allah bishar ma'arifa bishar zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi in dai manzon Allah yana nan ba azaba to kitin da to in ya tafi ba kaman ka ba in ya tafi ba to ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun to suna gafara kuma Allah ba zai musu azaba ba to muzakkir manzon Allah mai wa'azi mai tuntunawa ne wannan shi ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai harisun alaikum manzo Allah mai kokarin shiryar bayi ne mai kwaɗayin shiryar bayi mai kokarin shiryar bayi sallallahu alaihi wasallama sai ma'alumu manzo Allah sananne ne sallallahu alaihi wasallama zahiran a zahiri yahudawa da nasara sun ce mun fi sanin sama da ƴaƴanmu saboda kowace sifarsa ta zo mana a cikin littafanmu amma girman manzon Allah da abin da Allah ya zuwa ba wanda ya san shi ya ce ba wanda ya san sai ubangiji na a kuma ga ga ruwaya ta zo sananne ne ma'ana a zahiri da abin da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam mashhudin abin halarta mala'iku suna halartar sa har yau kabarin sa din nan duk gari yau akwai mala'iku dubu saba'in da za su sauka duk yamma akwai mala'iku da za su sauka suna kada ƙanshi da alkhairi da albarka a kabarin manzo Allah suna salati a gare shi sallallahu alaihi wasallama muhudi mai kyauta sallallahu alaihi wasallama muhudi mai kyauta kuma abin kyauta da shi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne in mai shiryawa sallallahu alaihi wasallama idan muhuji mai kyauta sallallahu alaihi wasallama idan muhuda da fataha akan da abin kyauta da shi ana rahamatul muhuda abin kyauta da shi ko yawwa wannan kenan sai muniru mai haskakawa sallallahu alaihi wasallam mai haskakawa sai madu'u wa abin kira saboda Allah yana kiransa da girmama ba a yadda ma a kirawo shi gatsal da sunansa ba sai dai a saya da Allah yake sayawa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu sabanin shauran annabawa ya nuhu ya ibrahim to wannan ko ko kuma ana abin kira wanda Allah ya kira shi aka shigar da shi cikin haske aka yi isra'i da mi'raji da shi to to Abdullahi bin Abba ya faɗa wannan yawa ko kuwa abin kira Allah tabaraka wa ta'ala ya kira shi dan ya gana da shi shi ma dai har yau Isra'i da Mi'raji din nan ko ko ma'ana abin kira zuwa ceto shi ne farko wanda za a kirawo shi ya zo ya ceci mutanensa sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan sai mujibu mai amsawar duk wanda ya kira shi manzo Allah sallallahu alaihi ba da ransa ba har yanzu da ake gani ya kuma zuwa da Allah duk wanda ya kamu kaba da manzo Allah ko kira shi zai amsa masa duk wanda ya sallama ga manzon Allah zai amsa masa mujabu ne sallallahu alaihi wasallama mujabu ne sallallahu alaihi wasallama ko kuwa yawa mujibu ne mai amsawa ne sallallahu ko kuwa mai amsawa ne saboda shi ya amsa mana ranar da Allah ya tara ba a fadarsa a halaransa muna alamun zanu ya ce alastu jirabbikum ni ba ubangijinku ba ne kai ba ubangijin ba ne akwai wani ne abinda zai zo hankalin da da haka duk aka rikice shau yana cewa min kabla an yi zukara an yi zakara kuli izza uzza tun gaban ba a yi uzza da lata da wata tun kowa ma ita ma ba a yi shawar ya yi uzza da lata duk gaba daya alastu bi rabbikum ba dan laulahu dama muskila ba dan manzo Allah ba lalle da matsala ta samu ya hada kamar zuwa ban ga ya ni ba ubanka bane ni to ba ina dai da yi ba wani abu kaji ne ai ga alastu bi rabbikum manzo Allah ne ce bale wallahi kai ne ubangijinmu ko da mai ma wani ko ba wani ma dai ba to wallahi wani bale wallahi ai bana annaba suka kalle suka ce bale su ma kowanne bawan Allah ma ya tsalle ce bale to wai kila saboda wannan amsawa shi ma sai Allah ya saba suna ko kuma ya zo a littafin ko shi manzo Allah shi mujibu ne mai amsawa ne eh? dan manzo Allah ya sa kuma mujibu ne duk wanda ya kira manzon Allah in bashi dinsa ya kira manzon Allah zai am- yana amsawa sun ce ko kai da kafa ka dafa in ka kira manzon Allah zai wallahi da yawa sahabbai sun kira manzon Allah to irin wannan kira na ɗazu na rana ɗin da muka faɗa kun al'ada ce ta laraba to duk wanda ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo mai amsa kira ne ba zai ce na girman haka ba ko na fi karfin wannan ko bayi an ce suna kira shi kuma yaje sallallahu alaihi wasallama kuma mujabu ne abin amsawar addu'a ne abin amsawar kira ne ya yi kira halitta ta amsa kuma duk manzo Allah in yayi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana amsa masa sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan mazalla abun ya yi kira an karba masa tauhidinsa an karba imani halitta duk ta gaggata shi fiye da yadda aka gaggata sauran annabawa da ma'aika manzon Allah hafiyu ne mai kula da al'ummarsa wanda ya damu da lamarin al'umma Ha- ha- azizun alaihi ma halittu duk abin da ya damu al'umma ya fi damuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya damu al'umma Hmm? ya guda da aka wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yakin gazwatu Jamal bayan yakin Jamal take cewa ko da abin nan halal ne na je wajen manzon Allah ne ido bi da shi na raba kan al'umma na hada al'umma ta faɗa wannan abun kunya ne a wajena bare bare haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kula da al'ummar ne ka kalli manzon Allah a cikin al'ummar ka ba wa al'ummar manzon Allah lafiya ka raya al'ummar manzon Allah ko ka kiyaye al'ummar manzon Allah sharrin ka kai in ba ka da abin da za dan me ita yana nan yana bin ta jib jib jib jibu duk waliyan nan ba wanda ya iya sawa al'ummar manzon Allah komai duk wannan zikirin zikiri ne ba horo na gama gari duk gashi nan amma ba wanda ya ke sa al'umma manzo Allah komai sai in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka sa nema izu ka sa nema izu kuma sun ajiye ka'idoji mai wuya dan kai mafarki ko da da manzo Allah ba kai mafarki yace je ka na yi ba izini ka dinga istighfari dari a mafarki kuma ka ce da al'umma ta ma su dinga waliyar sun ce a'a hukuncinsa na zahiri ya isa sai in ka gan shi kuru-kuru da zahiri shi mafarkin ba wasa bane ba na hadisi tabbatar da mafarki tunda in ka zo magana da kazi din nan za ka ga zata wanda ya yi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai aka rawaito ma malamin hadisi ne kai aka rawaito ma na ce duk wanda ya tsinci da kazi ya raba gida biyar na Allah ne guda ɗaya shi ya rike hudu shi haka muka rawaito yake to in gobe in ka tashi gidanka waje ka za ka haka akwai tafka a wajen naka ne ba komai a kansa ya tashi malami ko a ya ɗauko ga diga ya hau haka lafiya yake ku tsaya kuma ya je tarar da dukiya shi kuma farkin nan gaskiya ne da ba kuma na san gaskiya ne Allah kula wanda ya ganna a mafarki ni ya gani da gaske kuma sahihul bukhari kuma sai ya ganna a sarari ganin manzo Allah a sarari gaskiya ne duk wanda ya ce ba zai ba ya yi rijja saboda ya ƙaryata hadisi ingantacce manzo Allah duk wanda ya ganna a bacci sai ya ganna a sarari to kuma kowace kowace yana wajen Allah akwai wanda zuwa suka ce wani ya mutu malamai suka ce to me amfanin ai duk mata ce ma zai ga manzo Allah in ma ganin rahama in ma ganin azaba in ma ganin Allahu akbar ga wanda muke so yau mun gani in ma kuma ganin yau wana kama ka kai kai kaza kai kai kaza Allah ya kiyaye albarkan manzo Allah kowa ma sai ya gan shi in ma ganin azaba in ma ganin rahama amma dai ka gan shi a nan wani suka ce wajen mutuwa dai ai har yau dai ana nan yayi kyau amma dai duk wanda manzo Allah ya ce duk sallah da sallah duk wanda ya ganshi a barci ta ganshi a farki to wannan malami ya dauko wannan tafka ya zo dan malamai yace mu muka rawaci kaza to ga malamai ga abin da na gani wani kuma zan suka ce abin da na gani gaskiya ne wannan ruwaya gaskiya ce to yanzu gaskiyar ruwaya nan ta fi wannan gaskiyar da ka gani ita ce rajiha ta ruwaya na ilimi wannan kuma ta mafarki da ka gani gaskiya ce marjubiya ta ji malamai masu hankali da ilmu ne ya zo a jira ya kayo karyar eh kaza kaza mafarki ba karya bane duka sai dai kuma ba kowa ya iya fassara shi ba in an ce da imam malik ga mutum na masana bai ce za a yi wasa da gadon annabta kenan sai da Allah ya ce annabta ta tafi sai dai mu bashirat sai dai mafarki na alheri ko ka gani ko a ganan ma imam malik za su wasa da gadon annabta din kenan ko amma kuma akwai su ibn sirina bayan Allah wanda suka shuhura da shi to wani zuma da suka ce haka wani zuma da suka ce karatun mu gaskiya ne mafarkin ga gaskiya ne kai yanzu za ka yi aiki a kai to akwai imamu tuntu ko ko shine ko zamanin ka ne ya ce a'a karatun mu gaskiya ne shi ma gaskiya ne amma karatun mu ya fi rinjaye shi ne mutawatiri kuma da shaidodi da kaza shi ma mai amana ne amma shi kadai ne amma ba za a tsora ahadu akan wa'annan da yanzu tsauna mu gaskiya ka gani duk tafa ba wanda yake ƙarya ne amma a cikin karatun ma ai akwai ingantacce akwai wanda ya fi inganci akwai rarrauna akwai to haka ta nan aka bi ba wai cewa an ƙarya ba to don haka su waliyan su suka fi tsoron su taɓa wa manzon Allah al'umma to wannan wai alheri ba ake ta wannan ba ina kuma mutum ya dinga kunno wa al'umma annabi sharri da rashin zaman lafiya da kashe-kashe da mu ji tsoron Allah lallai kila masu za su kyakkyawan niyya amma kyakkyawan niyya ga ta nan a rubuta ake duk ka bi kyakkyawan niyyar malamai kaza kaza duk ka bar kyakkyawan niyyar bayan Allah ka ce sai naka hanyar mai azaba ka dauka ka zo manzo Allah ya shafi mu kwana ka ranar tashin kiyama wai lulluman shufa'a'uhu kusama'uhu yawmal qiyamah azaba ta baka ga wanda wanda zai ci ka kuma shi zai ci fara ka ranar tashin kiyama ko to Allah ya kiyaye yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waliyu ne sallallahu alaihi wasallam makusanci ko mataimaki sallallahu alaihi wasallama makusancin Allah ne makusancin halitta ne mataimakin halitta ne duk gabaki daya majibincin lamarin manzo Allah haƙo ne shine tsantsan gaskiyar ma gaskiya kenan kuma ya zo da shine ainihin gaskiya kuma ya zo da gaskiya ya yi kira zuwa gaskiya ya taimaki gaskiya sallallahu alaihi wasallam haƙo ne kawiyu mai ƙarfin bin Allah mai ƙarfin bin Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ma'amunu wanda aka amince masa sallallahu alaihi wasallam halitta sa amince masa sallallahu alaihi wasallam makinu madaukaki mai matsayi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah zukotin da bil'ashi makinu sallallahu alaihi wasallam mu'ammilu mai kauna abin kauna Muhammad mai ƙauna abin ƙauna, wasulu mai sada zumunci, mai sada zumunci, wasulu mai sada zumunci, zu hurmatin mai alfarma, sallallahu zu izin mai ɗaukaka, sallallahu alaihi wasallama, zu fadilin mai cika yawa, mai cika fadala, sallallahu alaihi wasallama, mutsa'in abin bi, mutsa'in abin bi mufi'un mai bi yawa abin bi mai bi sallallahu ƙadamu sidikin marigayin al'umma a ce su al'ai su ne marigayen mu to mazalla shi kuma shine marigayin kowa ma'ana tsumi da tanadi abin da duk al'umma suka ajiye na dogara da shi ƙadamu sidikin وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama fasara sayyidina Ali ma ya tabbatar da haka in ka duba a shafata al-qazi ya su za a gani haka to wannan kenan kuma ya zo a cikin Bukhari bai dubina aslama ma ya faɗi haka cewa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan bushira manzo Allah bushara ne kanta kuma abin bushara ne da shi annaba duk sun yi bushara da shi sallallahu alaihi wasallama ana ce masa bushara isa ko mubashiran bi rasulin ya tin ba adi ismu ba manzo Allah na sani addu'a babana annabi ibrahim ne rabbana wa ba'athni rasulan minhu kuma ni bushara annabi isa ce sallallahu alaihi wasallama gausun mai taimako shi mai taimakon ga duk wanda ya nemi taimakonsa ne manzo Allah mai taimako duniya da lahira da halin ransa da halin yaro su duk mai taimako ne ba wanda yake sai yana da rai ne yake taimako in ya rasu bai taimako hadisi ingantacce ya rawaito mana idan idan abun hawan ka zakin raƙon ka ko abu ya balle ma a cikin daji ka ce bayan Allah wanda ku kuna gani na ni ba na ganin ku taimake ni ku taro min shi Allah zai taro ma shi ba fa Allah da bana ka taimake ni ga bayin Allah wanda dan Allah yana da bayi sai da inda ya kai taimako kai tawabi da bayin Allah da baka gansu ba mutane ne aljanu ne kaza kaza kuma suka ce koda da aljanun ma irin wanda za su yi aljani ya kaza koda da su ga duk ba shirka bane ai ga Sulaimanu fadarsa da aljanna mutane ya ce wani kuma ya shirye da arsha waye zai zo mun gadan ibriti yake zai zo da shi yake mai sauri nake su ba wajen ba zai zo ba sai allazi inda hu ilmul kitabu ne ya zo da shi a wannan fadi a qur'anin ne shi gaba kuma Allah ne taimako ne sallallahu alaihi wasallam sallama kuma giyasun sallallahu alaihi wasallama wajen tai wajen neman taimako sallallahu alaihi wasallama wajen neman taimakon bayi ko kuwa ruwan daɗi ruwan sha mai daɗi ruwan halitta duk gaba gida sallallahu alaihi wasallam ni'matullahi manzo Allah ni'ima Allah ne kanta sallallahu alaihi wasallam hadiyatullahi kyautar Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siratullahi manzo Allah tafarkin Allah ne zuwa ga Allah shi tafarkin Allah ne zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama yau ba kuma siratul mustaqim ne manzo Allah sallallahu tafarki madaidaici ne idan siratul mustaqim ina da daga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikrullahi manzo Allah ambatan Allah ne wanda alfuka zikran min zikri ko kuma idza zikirtu zikirka mai shi ambatan Allah ne kuma sunan zama zikirin wa in yakazu allazina kafaru la yazliquna bi absal lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun shi na zikirin nan ba ma haukati da qur'ani ne da ba haka duk malamai sun yi abu shi kan manzo Allah sunan sa zikirin Allah zikirullah zikirin Allah ne saifullah hasken Allah aka ce takobi saboda takobi haske ne da ita larawa sukan kamanta fuskar mutum da takobi muhannadun min siyosillahi maslulu ai fuskar sa ka ce fuskar takobi sai da ruwan takobi in karfa mai kyau ne garai garai to haka fuskar manzo Allah take haka ya zo ga shari'a suna ta duk wanda ya ga zurru lu'ulu'u din nan zurru yayi kama da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ruwan takobi in dai garai garai ne ba bakin takobi ba wannan kira kuma da laraba ba su da totula yanzu a duhu in kana so ka nuna kana waje sai ka kunna totula ko in an ga hasken totula ma'ana da kai a waje ko jirgi zai ga abu su da laraba ba su da totula ba su da gilas mutum an ka kunna shi ya haskalli haske zai yi tsalli to da laraba ba su da takobi suka da ita in mutum yana so a gane shi inda yake sai ya zare tako sai ya daga ta sama sai hasken wata ya haska sai a dinga gano kyallinta ko ko hasken wata ya haska sai a dinga gano kyallinta to shi manzo Allah saiful lahi hasken Allah ne wannan kira ko ko a saiful lahi takobin Allah nan da ya ga Khalid Khalid saiful min suyufil lahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takobin Allah ne da yake mata lamarin Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam to sai bullahi hizbullah hizbullah hizbullah ko rundunar Allah manzo Allah rundunar Allah ne sallallahu alaihi wasallama jama'an Allah ko rundunar Allah shi kare amma Ammar inna Ibrahim kana ummatan annabi Ibrahim ma al'umma manzo Allah al'umma Allah ne sa ko kuma dinnan Allah nan za ga yana karkata sallallahu alaihi wasallam annabi mutaqibu tauraro mai haske sallallahu alaihi wasallam ajiyu mai tsayarar da halitta daga wuta mai tsayarar da halitta daga wuta sallallahu alaihi wasallam jabbaru mai gyara abu tahir abu tayyib manzon Allah baban sayyidina Abdullahi ɗansa ne mai wannan sunayen guda biyu Abdullahi Abu Ibrahima manzon Allah baban Afirka Abu Ibrahim sayyidina Ibrahim al-Mu'azzar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan sai da mariyatul jakiya ce ita kuma daga misra din nan take muqawtidu shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi da mariyatul jakiya da fizzatu da firina ruwaya da fizzatu da firina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau mariyatul jakiya ya sadaka da ita ya ba wa Hassan bin Sabit kuma firina ya ba shi ya ba shi firina to ikon Allah sai da aka dija ba koyi shi ya ita ce kaɗai wacce ta haifa wa manzo Allah ƴaƴansa guda shida din nan amma ragowar matan duk ba su haihu ba duk da kuma ga yarinya ma a ciki wanda za a ce tana haihuwa amma dai Allah da ya sun haifa ba sai wannan ta mu mun gode Allah ta Afirka din nan Mariya ta Jafiya ita ce ta haifar wa manzo Allah da Ibrahim al-Mu'azzab ko manzo Allah yana son su sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim sai Allah yake cewa babban mu kenan na Afirka me yasa manzo Allah ya aure da yawa da yawa da yawa a cikin kabilu a cikin Yahuda manzo Allah ya aure wannan Sadiyatu bintu Huyay ibn Asqab yar Huyay ibn Asqab gashi nan dan ya ba su girma dan su ma su yi alfahari da shi kowace jama'a za ta yi alfahari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu mun gode Allah mu ma ga kofar mu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Afirka shine Ibrahim al-Mu'azzam mu ma kofar mu cikin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shafi'u mai yawan ceto sallallahu alaihi wasallam salihu managarci mai gyara ai wanda ya tsaya da haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah kuma duk a lokaci guda sallallahu alaihi wasallam musaddiqa abin gaggatawa sallallahu alaihi wasallama wa musaddiqa abin gaggatawa tuku gaskiya kanta kuma siddiqu ne ne yawan gaskiya sallallahu alaihi wasallama sallallahu shugaban ma'aika sayyidul mursalina shugaban ma'aika imamul muttaqina shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wasallama taqawa din nan akwai ta sarari ita ce barin tara Allah da wani akwai ta tsakiya bin more-moren Allah da nisanta hana-hanansa akwai babba kuma barin wani Allah ta ma'arifa yanzu dai a duk wannan ɓangarorin manzo Allah ne shugaban bayan Allah kuma wannan gaske ne shi ne jagoran masu hasken fuska don sujada masu hasken wajen alwala ka'idul gurul muhajjalina sallallahu alaihi wasallama kalilur rahmani dan morin Allah bada'in Allah sannan kuma ya ƙara da habibu barru matattara alkhairi mubarru shi kansa alkhairi ne wajihun mai alfarma wanda ake tsani da shi wajen Allah nasihu mai ikilasi mai tsarki mai ma'arifa shi kansa shi ne ma ikilasi sallallahu alaihi amma koman manzon Allah sallallahu alaihi ga ikilasi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu halitta duk Allah da yin wata dan bauta masa da wannan ce kadai aya Qur'ani da mun ji dadi ko ita ma bala'i ne ma'ana ba zo dan komai ba sai dan ne sai dan bauta to da wannan ce kadai a Qur'ani ma da mun gode Allah amma akwai wata tafi ta hadari dan kayi bautan ma ba wai bautan ba wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din sai fa mai ikhlas mai ikhlas to ba ikhlasin nan ba duk wannan maganganu ga shi dan kila ikhlasi mala'ika bai san shi bare ya rubuta shaytan bai san shi bare ya fata shi kila ikhlasi sai ka bar wani Allah gaba ɗaya har kanka ma sai ka bar ta sai kaga wallahu kalaka kun wa mata amaluna to gashi nan gashi nan magana da kira da duk zantar su ma'arifa ina sannan Allah duk ba wata bid'a a cikin addini ba a'a duk bangaren ikhlas nan to manzo Allah shine shugaban duk yan tarawadin nan na kowace hawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa ma gashi nan nasihu ne mai yin ikhlasi mai kai mutuka cikin tsarkake komansa dan Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a ta mashhuriya din wanda za ta nuna ikilafinsa Allah bani ya uzu da zaka min sakatika wa uzu min mu'afatika min uqubatika wa uzu bika minka la uzu sana alayka anta kama aslaita ala nafsika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadi da ka alhamdulillah